الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن كنت أنا سوى الإسكا وأنتم لا غرانا تابوش يعني دم ما شو دم بودي شو سوى الإسكا سوى هو تابوش بني ne ta can ba zai oh ta can za ka bude ta can yawa da wani ta can amma yawa in ka ja shi abin nan sai ka daura shi kawai dole sai mun sa su ba guru kan ne yake sarki aje ta nan ma da rana ba shi kawai shi kenan yayi haka saboda iska ne aha Ah, fasu da bai yosu yau ɗaya ga watan zulƙida hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan biyar miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin ainihin tufatul hukam fasulun fi bai'i al'usul ko muna cikin babin buyu'a fasali na farko kenan ba shine fasali cikin sai da asali tun da dama in ka lura tun a farkon karatun ai akwai baitin da ya kawo ma cewa ah, ma yustajazu bai'uhu a ka samu ba yace kala kala ne akwai asali akwai urud akwai da'am akwai zab akwai fidda ya kawo su ne saboda kowanne hukuncin shi daban ne to shine yau za mu karanta ainihin sayar da asali idan aka ce asali shine ko gida ko gona ko wani itace abin da yake da tushe wanda ba tumbuke shi ake a tafi da shi ba to sai da irin wannan asalin albai'u fil usuli jaza mutlaqan illa bi shartin fil buyu'i muttaqa بأضرب الأسمان والآجال ممن له تصرف في المال وجائز أن يشترى الهواء لأن يقام معه البناء وما على الجزاف والتكسير يباء مبسوك لدى الجمهور وآبر من زرع أو من شجر لبائع إلا بشرع المشتري ولا يسوق باشتراء بابه وإن جرى فلا جنا عن نقده وغير ما أبر للمبتائي بنفس عقده بلا نزاع to ilmu in dalla ya ce albai'u ciniki siyarwa ko saye fil usuli cikin asalai gida ko gona ko fili da sauransu jaza ya halatta a siyar ya halatta a siya mutlakan sake ba kayyadewa ya halatta a siya ya halatta a siyar illa bi shar'in sai dai idan cinikin ya zo da wani sharadi wanda muttaka abin hanawa fil buyu'i a babin buyu'a an ka lura ai a farkon babin buyu'a mun faɗi akwai sharadan da aka hana kamar sharadin da zai tasiri a cikin kuɗi ko sharadi na halal ne an hana shi a babin buyu'a ko kamar sharadi na haramun ko ba zai tasiri a cikin kuɗi ba an hana shi tun farko mun riga mun yi bayani to ko gida ne zaka siyar in an yi shi da sharadi wanda aka hana a buyu'a to wannan ainihin cinikin sai mu ce ɓatacce ne amma in ba a samu irin wannan sharadi da shari'a ta hana ba ko da an yi sharaɗin amma wanda shari'a ba ta hana ba ne sai mu ce cinikin ya halatta kuma ana yin cinikin ne bi adrubil asmani da dangogi na tamani in an ce saman ba wai ana nufin kuɗi ba ne ana nufin abin da za a sai kayan da shi shine saman in an ce musman kuma abin sayan shi ainihin farin kuɗi ana ce mishi al'ainu shi ne farin kuɗi an ce saman kuma abin da za ka siya abin da shi wani lokaci za ka siya da kuɗi wani lokaci za ka siya da abinci wani lokaci kai ma wani guri za ka bayar a baka wani lokaci riguna za ka bayar wani lokaci mota za ka bayar ko ma miye da abin da za ka sayi wannan gurin da shi in dai wannan abin shari'a ta yadda a mallaka to ya halatta ka sayi wannan ainihin asali din da shi wannan saman din shi yasa ake bi adrubil asmani da dangogi nau'i nau'i na ainihin asman taman taman dan kowanne zaman yana bambanta da dan uwan shi wani lokaci ba ana da ci ana cewa akwai cinikin banki shirin ba kaman da ba za ku ɗebi kayan da kuke da shi in kun kai kuma sai su ba ku wanda suke da shi kaga abin da kuka bayar shine taman abin da kuka karbo shine ainihin musman to dangogi na taman kowane irin abu wanda ya halatta mutum ya mallaka za ka iya siyan guri da shi wal ajali hakanan da dangogi na ajali a ɗabi ajali gajere ko mutawassil ko ajali mai nisa in dai nisan bai kure yayi yawa ba za a iya siyan ainihin asali da shi ma'ana siyan gida ko gona ko fili ba dole sai ka siya farin kuɗi ba za a iya cinikin bashi za ka iya bada wani kuɗi a bika wani kuma bashin nan za a iya ɗiban lokaci kaɗan za a iya ɗiban lokaci da yawa gwargwadon da yadda kuka ittifaki in dai ba lokacin ya kai yadda ya wuce hankali bane shari'a kuma wannan halascin yana tabbata ne min mallahu tasarrufin filmali ga wanda ainihin tasarrufi cikin dukiya ya tabbata gare shi ma'ana balagajiyar shidi yawwa amma mutumin da ba rashidi ba mahajuri kaga ai bai ba a yadda ya tasarrufi a dukiyar shi ba dole sai da yardan waliyin shi to irin wannan ciniki baya lizumta anan yana magana lizumci ne ba inganci ba wanda yake majuri in an yi ciniki da shi za mu ce ciniki ya inganta amma bai lizimce shi ba sai waliyin shi ya zo ya tabbatar yanzu misali yaro ne bai balaga ba amma mai hankali ya dauko keken shi ya zo ba ma wai eh na ji an ce kana neman keken zuwa makaranta ya to nawa ka sai wannan ka girgiza keken ka ga mai karfi ne ya ma sai kuka yi ciniki ya siyar ma dubu talatin ka siya za mu ce ciniki ya inganta amma kuma bai zuzunci yaron ba sai waliyan shi sun zo sun tabbatar shi ke yanzu ya za ka yi sai ka ce ya ne barista ya ce a wannan kamin ciniki ya yi sai ku tafi wajen iyayen yaron ya yaron ku ya kama da keke ya ce na siyarwa ne mun yi ciniki dubu talatin ya suka ce tab ai mu da mun dauka ba zai wuce ashirin ba ka kuɗin shi kenan ka ciniki ya zunta in ku suka ce kana hauka ne yaro karami ruwa shi kenan dama ciniki bai zunta bai kawai kayan su shine min mallahu tasarrufin fil mali ciniki yana da zumta daga wanda yake da damun yayi tasarrufi cikin dukiyarsa wa jaizun an yushkara al hawa'u rikici kenan ya halatta a sai sararin sama me za a yi da an yi kama ma'aul bina'u saboda a tsaye da gini a sama yanzu munan ba ana sai da fuloti ba to ya halatta ka sai da dakin in kai ginin ka ka gama saman dakin da ya kashi alkali nawa za ka sai saman ya halatta sai ku yi ciniki sai ka sayar masa saman shi ma ya daura gini shi yawa sai dai a nan malamai suka ce akwai sharadai na farko shi din sai ya faɗi irin ginin da zai yi da irin tsayin ginin da irin nauyin ginin saboda kai kaga ƙoƙarinka kar a sa ma gini mai nauyi wanda zai damu ginin ka da ƙasa saboda haka sai ya faɗi irin ginin an samu injiniyoyi sun tabbatar da ya kare wannan gidan zai iya ɗaukan wannan ginin to ya halitta ka siyar da sararin sannan kuma wajen siyarwan akwai sharaɗi na ainihin adadin zira'in da zaka siyar mar zaka siyar mar mita kaza ne kuma mita kazan nan ko mita ɗari ka ce za a iya ɗaura beni hawa biyar za ka iya siyar mar daga nan zuwa hawa biyar amma sai dai kawai ka'idan a tabbatar da ginin ƙasan zai iya ɗaukan hawa biyar ɗin in zai iya ɗauka za ka iya siyarwa kaga mu nan ba haka amma yanzu haka ko Maroko da muka je za ka ga mutane akwai masu harkan da za su gina beni hawa goma sai su sa a kasuwa hawa na kaza kuɗin shi kaza hawa na kaza kuɗin shi kaza kana iya mallaka wanda kake so ko Abuja ma akwai ko kwarai kuwa sai ka ji an ce wani ya mallaki hawa na kaza ba ruwan shi da kasan wani kuma hawa na kaza shine nashi to wanda ya mallaki sama gaba ɗaya ne eh shi masarar sabon da shi ne A'a, ai can farko ka fahimci zancen. Yanzu misali nan ba gidana ba ne, ba gashi na gina na ɗaure dakin ba, sai ka zo ka ce kana so in siyar ma saman. To an yadda in siyar ma amma da sharaɗin hawa nawa za ka ɗaura. In muka yi ciniki hawa biyar za ka ɗaura daga nan har hawa biyar tun na kai. Kana iya in ka ɗaura hawa ɗaya kai ma hawa kuɗin ka siyarwa wani. amma mun yi da kai akan hawa ɗaya za a ɗaura to daga hawa ɗaya na abin da ya samu ba na kowa bane a cikin mu ba damun kuma a sake ɗaurawa dan da dama abin da aka sayar din iya adadin kaza ne ba wai ka ɗaura a to sai a rubuta na kasan kenan yanzu misali na siyar ma hawa na farko ka yi kai ma ka ɗaura ka zai sai a tafi ila ma lani ya talau kenan har a zo kasan ya ruguje To akrawan kallon wanda yake da kasan eh ya sayar da na tsaya na biyu in zai yayi na kasan zai yayi doka ba zai yayi sai sayar da na biyu din.
kamar ya kamar yanzu misali nan gidan nan nawa ne Eh.
sai na siyar ma da hawan farko Eh.
to yanzu ba hawan farko na siyarwa ba Eh.
to yanzu daga hawan farko abin da yake sama ba na kowa bane a cikin mu ba wanda yake da daman siyarwa Ni na ni kasan ba ma zan yi daura miki.
ya za a yi ka daura mun sai dai inda tun da fari an yi da wannan sharaɗin kaga gidan nan eh ga injiniyoyi sun tabbatar da zai hawa hudu saboda haka duk hawa hudu ne yanzu ba nawa bane zan iya cewa hawa na nawa kake so in hawa na farko kake so in ka daura hawa na farko to hawa na uku da da na biyu da na uku jinna wani zan iya siyar wanda nake so amma in tun farko an yi da sharaɗin hawa ɗaya ne kuma na siyar ma hawa ɗaya to yanzu daga wannan hawa ɗaya abin da ya sama saman kai ma baka da daman siyarwa ni ma ban da daman siyarwa kamar yadda in na gina hawa goma ai zan iya siyar wanda nake so kowane hawa a cikin hawoyin da nake so shine magana shine ma har in ka ji a wasu mudawwala zaka ji yana cewa wa hawa'un fawqa hawa'in ya halatta a siyar da sarari saman sarari yanzu misali ina da fuloti sai in ce ma rabiu fulotin nan nawa nawa za ka sayi ainihin mita ɗari daga mita ɗari na farko ba fa gina ba shi ce ne yanzu abin da za a yi sai a nemo injiniyoyi da wanda suka sani sai a ce to kai mita ɗarin farkon wani irin gini za ka yi sai ka faɗi irin ginin ka kai ma mai siyan saman wani irin gini za ka yi sai ka faɗa sai a duba gani ginin ƙasan nan zai iya ɗauka wanda za a saman nan eh zai iya ɗauka ka amince ya amince sai kun ciniki ba mamaki ma kuɗin da zaka bashi da shi zai gina na farkon sannan kuma kai kuma ka zo ka daura saboda haka rashin ginawan ba zai hana a sai da wannan sararin ba kawai dai a san abin da za a siyar a adadin ainihin zirai Malam wajen sayarwa na farkon ma in mutum zai sayar nashi shi ne na farkon.
wanne kamar fili na ne yanzu Ah, kamar gidan farkon da ibar aka dora.
Eh, eh.
In shi zai sayar.
in shi zai sayar da gidan har zai sayar mana gidana ne da beni a sama amma saman ba na bane nawa ka sai kasa sai ka siya mu yi ciniki in ka siya yi kenan kana na matsayi na mai sama yana na a saman shi kai kuma wanda ka siya kana na a kasan ka yawwa ba ruwanka da sama aha wa ma alal jizafi wa takasiri yuba'u mafsukun ladal jamhuri yace wa ma duk abinda yuba'u aka sai da shi alal jizafi a bisa baga wa taksiri da ainihin kakkaryawa ko yankawa to wannan cinikin mafsukun abin batawa ne ladal jamhuri a wajen jamhurin malamai gaba daya wato idan aka ce jizaf sai da abu a tare idan aka ce taksir sai da abu ka- daki daki a yanyanka a siyar to abubuwa kamar fili ko kuma a ce asali shi asalin shi ana sai da shi juzaf ne ba yanyanka shi ake ba kamar yanzu misali kayan abinci ana sai da shi ne a aune a yanyanke ba ana sai da shi a tare ba ne kowanne ka ga asalin shi ko to yanzu kowanne idan aka zo a ciniki ɗaya aka ce za a yi ciniki ana juzafi wa tafsiri za a yi juzaf da tafsir gaba ɗaya cikin ciniki ɗaya misali wannan fili na ne sai na ce filin nan kana son shi gaba ɗaya sai ka ce sai na ce to zan siyar ma da fuloti goma kowane fuloti a miliyan ɗaya abin da ya saura kuma a miliyan biyar ka gane zancen zan siyar ma da ko- fuloti goma a ciki kowane fuloti a miliyan ɗaya abin da ya saura kuma a miliyan biyar kaga alal taksiri wal juzafi abin da ya sauran juzafa wannan kuma taksir kuma cinikin a tare sai mu ce ah, mafsukun amma da za ka zo ka ce ni filin nan ka nema mun masu cirewa da aka zo ka ce ku cire mun fuloti goma da suka cire ma fuloti goma ya ce to wayannan fulotin kowane fuloti a miliyan ɗaya ɗaya mai bukata wannan kuma mai bukata ya bar miliyan biyar kaga cinikin daban-daban ne wannan naka ne ya halatta amma mai siye guda ɗaya ne a ciniki ɗaya aka haɗa ainihin tafsir da juzaf sai mu ce mafsukun abun batawa ne da dan jamu abubuwa masu yi kenan.
Eh?
a sauran abubuwa masu kamar haka Eh a sauran abubuwa din ana duba asali ne.
Na'am.
Sauran abubuwa yanzu misali gero ne kake da shi a tare. Wani yanzu ya ce yana son geron gaba ɗaya sai ka ce to zan siyar ma da kwano ɗari kowane kwano akan naira ɗari biyar biyar sannan an an- an- an auna kwano ɗarin abin da ya saura kuma ka bar dubu goma. Kuma duk a mutum ɗaya a ciniki ɗaya shi ma sai mu ce alal juzal wa taksiri mamnu'un. yawwa sai dai kawai wancan asalin shi ana yi alal taksiri ne wannan kuma na fili asalin shi ana yin shi alal jizaf ne to wajen hadawan idan aka zo hadawa kuma wato abin zai tsaye an zo hadawa wannan asalin shi a juzaf ake sai da shi wannan asalin shi a taksir ake sai da shi to sai ka hada su to wannan shi kuma ya halatta misali filin ka ne ba tare da an auna ba da kuma geron ka kwano 100 sai ka ce ba ni dubu 100 a duka kaga wannan yana asalin shi wannan yana asalin sai mu ce wannan ya halatta amma da za a kasta gero ne a tare filin nan kuma za a ce mita kaza akan kaza sai mu ce wannan ko bai halatta ba kaga an hada taksir da juzab amma kowanne an fitar shi daga asalin shi shi wannan geron da asalin shi auna ake ka sai da shi a tare wannan kuma da asalin shi a tare ake siyar ka sai da shi a yanke shi ma mamnu shine magana aha wato abun kala hudu ne guda biyu ya halatta kamar biyu ya wa abirun min zar'in aw min shajari wa abirun mai kilili min zar'in na amfanin gona da aka yi wa kilili aw min shajari ko kuma itace da aka yi wa kilili ma'anan kilili in amfanin gona ne in an shuka ce ya fito a ƙasa kamar yanzu misali an shuke gonan har amfanin ya fito ya tsaga kaza ya fito to wannan an masa kilili kenan sannan in a itace ne kuma 'ya'yan sun kullu wanda iska zai kwashe ya kwashe gashi nan 'ya'yan sun fara fitowa sun bultso to kaga an wa wannan itacen kilili kenan to idan an siyar da gona bayan an mata kilili in amfanin gona ne ko a itace ne to wannan ainihin amfanin na waye in na mai siyarwa ne yanzu misali gona na ne bayan na yi noma na yi shuka shuka ya fito sai na buƙaci kuɗi na ce man rabi no za ka sai gonan da muka yi ciniki miliyan biyu ba mu yi maganan har da hatsin da yake ciki ko ban da hatsin da yake ciki ba sai muka yi ciniki ka siya miliyan biyu ka cashe mun kuɗi na ka bani ba mu fahimci maganan hatsin ciki ba to yanzu wannan hatsin na waye riba'i na mai siyarwa ne Na'am.
yanzu kai kanka ka kwanda sanin ka biya miliyan biyu amma gona ba za ta ma amfani ba sai baɗi saboda bana din nan an riga an shuka har amfani ya fito an yi kiriri haka nan itace ne aka siyar ma ma bayan 'ya'ya sun burtso to wa'annan 'ya'yan liba'i inda mai siyarwa ne illa me illa bi shar'il mushtari sai dai da sharadin mai siye mai siye yana da daman sharadin ta ce to amma fa in ka yadda cinikin har da amfanin ciki shikenan in ka yadda itacen har da 'ya'yan shikenan in an sharadin ta sai mai siye ya zamo ya mallaka وما يسوق ب... ko wala yasuqu bi ishtiradi badi amma baya halatta a sharɗanta sashin shi kace to shikenan abin da za a yi yanzu amfanin mu kasa biyu kashi ɗaya ni in ɗauka kashi ɗaya kai ka ɗauka mu ce ba zai halatta ba in ma dai amfani ya zama na mai siyarwa ka mallaki gona kai mai siye wa in ma a yi duk da amfanin amma ba zai yi ka sharɗanta sashin amfani ba ka sayi gona da sashin amfanin to wannan bai halatta ba wa in jara idan irin wannan cinikin ya gudana fala gidan an naqdi babu wadatuwa daga warware shi za a warware wannan cinikin wa gairu ma ubira to gonan da ba a yi kililin shi ba fa ko an shuka amma amfanin bai hudo ba ko da a ce lokacin ƴaƴan yayi amma ƴaƴan ba su burtso ba aka siyar da gonan to yanzu wannan gonan da aka siyar da ƴaƴan da za su bayar na bana duka lil mubta'i na mai siye ne in ka sha to ai na riga na shuka mu ce to ai bai fito ba wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil gaibi hafiz wannan gaibu ne saboda duk abin da yake binne a ciki bai riga ya fito ba lil mubta'i na mai siye ne bi nafsi agadihi da tsaran an kulla cinikin ba ba sai an yi da cewa har da wannan amfanin ba ko an yi magana amfanin ko ba a yi magana amfanin ba na mai saye ne bila ni zai wannan babu wani jayayya har ma wala ya juzu sharɗuhu lil ba'i baya halatta ma sharɗanta wannan ga mai siye ga mai siyarwa yanzu misali bayan na riga na yi shuka irin binne din nan ba a yi ruwa amfani ya hudo ba na matsu zan sayar da gonan sai na ce ma rabiu ga gonan nan ka siya amma akwai hatsina da na binne sai ainihin damuna ta zo amfani yayi na kwashe sannan ka ɗauka ko ka yarda shara ba ta yadda ba duk abin da bai riga tsaga ƙasa ya fito ba to ko kai mai siye da mai siyarwa kun yarda shara ba ta yadda ba wala juzu sharquhu lil ba'i to yaya in an yi wannan cinikin wal bai'u mafsukun bihi fil waqi'i cinikin za a bata shi a cikin abin da ya auku a irin wannan nan muka za to alhamdulillah kamar cikin ba ga da ake da gona eh me ne ba ga din kuna